فجد له الجلد والسلم أمري ومن عقبة من الإسلام يفقه قولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء أجل الجلد والسعادة shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga maka zuwa madina wanda ya yi da sha uku ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da uku da shida idan ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari da hamsin da hamsin daidai za mu tashi ɗari ɗari da hamsin da ɗaya a cikin kitabun jihad za mu tashi jafi na ɗari da ashirin da biyar ɗari shida da ashirin da biyar inda ma ne yake asalbu ko asalabu za a da fataha ko tufe ke haka malaman mu ne gurin ke cewa tufe an gane ko eh abin da ake kira tufe shi ne aka je yaki kayan kayan wanda aka kake kai kafirin da ka kai to duk gaba ya zama naka shi ne tufe duk abin da yake cikin sa suna zuwa da garkuwa da yi ciki za ka ganci da dabbobi da waye wasu duk na gwal to sai a cikin naka shi ne ciki wa man qatala qatilan falahu salabu annabi yake duk wanda ya kace wani abun kacewa tukan ka din naka kayan cikin wannan kafirin naka haka yake da kyau ko wace nan kayan cikin ka din naka haka yake da kyau ko to shi ne ciki وهو ما عليه من ثيابه shi da gidan ba shi ne abin da yake tare da shi na tibaji wa kulli da kayan ado inda ka su Allah ne ba ruwan sai mutum ya sako aurora ba kare kuwa wa tilahin da kuma makamai wa kaza da baki da ke kutila alaiha haka nan tabbata haka da shi a gaiye zuwa kana kuni ka kuma ba ya zama naka ko dai shi ma duk duban mun ji wannan algarari sai da nima dama abubuwa uku ne algarima asali kuma kalmar ta zo daga alganamu ya ga ta koma algunu an gane alganamu ka ga yake ba kai ko da wa kai to daga nan ne to algarima alfaihu sai annabu ganima ga sanar da mu jin shine wanda aka gobda yake aka samu albayru kuma a zo su ji tsoro su gudu shine albayru annabulu kuma kawai shugaba ya dauka ya baka baka je yakin bai tsawo wani abu ya baka ko kuma ka je yakin amma kafin a yi rabu sai tsawo wani abu da ya baka shine annabulu haka ita wannan su uku haka ce mu je zuwa وتكتم الجنائم بعد ذلك أنا رب قريبا ويا هبكما ويؤدى أربعة أقماسها لمن شهد الوقعة أنا بعد hudu min da biyar hudu min da biyar ga wanda yake ga waɗanda suka ji yaji su ake rabawa za a raba ta gida biyar sai a ɗau hudu ko ba mai sai a raba wa mayaka ya ake da ɗayan sai yake ba lirajili sahabun wanda yake a kafa shine rajil wanda yake a kafa za a bashi kaso daya an bayyana da shi ko lirajili sahabun wanda yake a kafa za a bashi kaso daya sannan wani libari ke sadakatu al-ummi wanda yake a kan duki kuma kaso uku za a bashi kaso uku wane ne قال تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله وقبته وللرسول ومن ذي القربى واليتامى والمساكين سوري كو يوا الله madaukakin sarki yake ku sani cewa an da magani domin sai duk abin da kuka yi wato na wani abu ko bai an kawo shi din da kira kadai inna ma tijidul hasan cewa duk abin da kuka yi wato na wani abu fa anna lillahi wa qumtu to Allah madaukakin sarki yana da ɗaya bisa biyar ɗaya bisa biyar ɗaya bisa biyar sun an kasa gida biyar ɗaya bisa biyar sun da ya tabbata ga Allah madaukakin sarki wani rasuli da manzansa wani bil qurba da ahlul bait shine iyalan annabi alaihi banu hashim da banu muttalib da kuma ƴaƴan annabi alaihi salatu wasalam da matan su ake kira bil qurba an gane ahlul baiti ko ahlul baiti da ɗaya ko ka ce ahlul baiti ko ahlul baiti da ɗaya an fahimta da kyau ko yawwa ahlul baiti qur'ani ya zo ne ahlul baiti kuma hadisi ya zo da haka da ɗaya ne ba wajen ba to bayan layi kuma da wani rasuli wani tilkur ba da kuma ahlul baiti su ma za a raba musu a cikin wannan sai bisa biyar wani ya dama da marayu maraya an ja faɗa man fakada abuhu wala ya bulu falu wanda ya rasa ma yaji alhali bi balaga in dai ka balaga ba za ka kira kanka maraya ba sai dai ka kira kanka gajeji an gane ku yawwa kai da jeje ne amma da can maraiki babu shi shine wani jin kurba wani ya dama wal masakin da talaka wajen talaka nan kun ga an ja ta taurawa wane ne gaba Imam Malik a gurin sa miski Imam Malik a gurin sa miski ne shine wanda ya fi talauci a gurin wasu malaman kuma fakiri shine wanda ya fi talauci an gane ko to shi ne yake a wal masajid wa bil sabil da nan tabarki dan tabarki kuma shine wanda yake ko bai kudi ne a garin sa yake biya wani kudi sai kudin sa ya zube ya rasa dai ba yadda za ya samu wani abin da zai zare shi gida shine dan tabarki ya haɗu da matsalar kidnappers Allah ya kiyaye kwace wayar kwace kuɗin kaga wannan yana buƙatar agaji shine zan tabbata wanda ya tafiya a da ya zanto kuɗin da ya ji ko a kwace lokacin ba ma waya ya ji kira ibn sabil to wannan shi ma yana cikin kaso na biyar al-aya shine na bara da aya wa ibn umar radiyallahu anhu ma qala ra'aytu al-maghanima tujazzabu khamsata ajza'i Abdullahi da Umar yace na ga gani ma ana kasa ta gida biyar thumma yusabu alaiha sana araba ita wannan gani ba fa ma kana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa huwa lahu ya abu da yaron juna annabi ne ya tabbata nasa ya takayyar afa yana da jago yana da jabi duk abin da yake so ya yi shi zai da abinsa domin nasa shine ya takayyar wa anu daga ibnu umar har yau anna rasulullahi aidan أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم يوم خيبر الذي يا رب رانا تعب ياكل خيبر الباري في ثلاثة أشهر mas bai wanda yake kan doki an ba shi kaso uku kaso uku aka bai wani ibarar da zamani doki yana da biyu wani ya zafi da samu wanda yake kaba kuma kashi daya kun gane ya bambanci wanda yake kaba shi za ka ce na kaba da ya a bai cikin kaso shi kuma mahayi za a baki uku domin shi na da shi dai na da shi na doki وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الوارث ثلاثه اقوام الله لا بد ان النبي يا باوا ما هي يا باجي كسو uku وعن الرجل ثمن نقبا كما ka baji kaso daya domin na ta kawai za a baji ba na dai wannan ya fita ba mu da matsala ولا يسهم إلا لمن استكملت به خمس جرائم ba a ba da rabo sai ga wanda ya ci daga na kai biyar ko ka je yaki maka cikin karsan nan biyar ba za a baka cikakken kaso ba na farko a islamu sai ka zama musulmi wal bulugu ka zama baligi in yaro ya je ba shi wal ajiza a kada wanda abin suka zo a wasu yakokin sai a koro a ce koma kamar da muka ja baya wal akalu da hankali ma hukunci banda shi wani huriya ya zanto mai yanci ne kuma domin idan ka zo a matsayin ka na bawa kai ba ka da yanci matsayin ka tun satin da yake mun biya sai abin da yake wasu kura da kuma kasancewar da namiji banda mata mata ba dora musu yaki ba bai ne kalla jarsun min dalika idan wani sai da cikin wayannan jarsan ya tawaya ya tawaya aka samu ɗaya cikin biyar sun babu shi kun fahimta da kyau ko misali ya zo yaro ne kaga ya kike jarɗan hudu ko kuma a baliki ne amma kuma ɗa kawai a samu wanda da cikin jarɗan ko biyu ko uku ta faɗi ko ɗaya to shi ne ma da yake rubi'a lahu rubi'a yawwa an gane ko rubi'a lahu ga gina abin da yake a zasu ku shi da al'adiyatul kalila za a ɗan masa za a bayi da ka zo kankani ladan gani ido za a tauye abin da za a ba wa wanda ya suka karfai shi kuma dan baki wani abu kuma ana ba da naira goma goma a baki naira biyu ko misali rubiqa lahu wa lam yuta za a rage masa ba za a raba da shi ba ya da wulai da mimman yajibu alaihi jihad don baya cikin waɗanda jihad ya wajaba kan ana umayr maula abin laham qala an karbo daga umayr maula abin laham kaji gudun sunan jahiliya shi ba ban dama sunansa abul laham ba ruwansa kada yake ga zautu ma maulaya yau ma kan khaibar na yi yaki tare da uban gida na a ranar khaibar wa ana mamluku da alhali ina bawa lokaci falam yuqdam li min al-ganima da aka zo gaban ganima ni ba a raba da ni ba wa uditu min khursiyi al-mata'i sayban ya gabani khursiyi asasul bayti ya kira khursiyi wato daga kayan ganima sai aka bani takobi ina abin da zaka yi khursiyi al-mata'i asasul bayti ne khursi khursi idan ka tashi faɗa wannan baka yi gurona wannan ne ne wajen al-khursi ka faɗi wannan to kana nufin asasul bayti kayan kayayyaki kawai kayayyaki zai ke kira khursi khursi da mata'i sai ba sai aka bani da kayan ganima ko kuma su kira khursi da ganima duk suna faɗa an ka duba a mujamul wasil an gani da cikin kawamin da ake da su kamu kamu shi ma ya faɗi cewa ana kiran da ima ma da kofi ya kama shi da kofi kawai ko kun ci a juruhu idan ta kallatu ya kada ce zau da girman ta kogin ba yace idan ta makale ta da kallatu idan ta makale ta ka fada ta sau da tsawon da hajjar da nake a kasa shine idan ta kallatu kun ci a juruhu ina jin idan na kasance na makala وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو بالنساء النبي هذا الدين يكفي جماعة ويداوين الجرحى أما أيدي الزوي سنة واتو سنة بعد باقي ga waɗanda aka yi wa rauni mata suna fita su musulmi jirgin ya yi ko to amma ka ga mai suka yi su wato notice ne da zara an gafara lafiya su za su ɗauko kimar magani a jirai a mata yawwa waya adaina min al-ganimati sannan kuma ana ba su wani abu daga cikin ganima ba raba yake da su ba ba amma da zamin balan ya zirin da hunna kunji amma da gobe a raba da su ana dan musu lila da kai kido kamar yadda wai za a zana kidmata wal qurba wa da damal masakin warzuqo minhu yawwa saboda haka shi ma mutum sai kallo ba cikin magana ya ga tambar aiki ya ji to ga ladan gani kido ga wannan shikenan masarifin kumus kaga muna da masarifin zakka ko to masarifin kumus wanda ake tasrifin kumus ya kan wa yukaddam al kumus al baqi ala kan kace ashabi an gane ragowar wannan gidajen da aka ga sai daga cikin ana kasawa ne ala kan kace ashabi aka ga gidajen da mu da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na faɗi wannan awari kaga annabi alaihi salatu wasalam wa yuzrabu ba'da wudil masalih mu annabi baya nan kuma sai a bayi da duk wata maslaha ta musulmi wanda aka ware na annabi to anan za a yi amfani da kudi wa ta'bul lillahi bil qurba kana halul baiti mata annabi ya da mai kiran su baruwa da wani masalih su ba ware nan kaga a yanzu shi ma bai shi ma da zai ko yau waje sai dai ahlul bait in suna da an tabbatar har yanzu za a bar wa um banu hajim wa banu mutali ya ma bada wa zamu lil yataba da kuma rawar da ake ba wa marayu wa zamu lil masakin da wanda ake ba talakawa wa zamu li abna istabi da kuma rawar da ake ba wa ƴaƴan tabarki qala ta'ala wa alamu anna ma ganitu Allah yake ku sani lallai abin da kuka samu na riba din sai duk abin da kuka samu na ganiwa ko me ba da lillahi ko mutawu lalle Allah madaukakin sarki shine da kuma da wuce bisa diyasansa wal rasuli da kuma manzansa wal dil qurba da ahlul baiti wal yatama da marayu wal masakin da talakawa wa kullu sabila da nan kabari mun ji wannan albayu mun fadda na fadin ne bai duk a farko ba shine dukiyar da aka samu ba da da an gwamnati yake ba sun ji tsoro sun ji ita ce bayo ba ba Allahu ala rasulihi yawwa تعريف معنى البيع معقود من قولهم باع an samo kalmar ne daga faɗin cewa ba ai raja ya dawo idan raja idan ya dawo sai ce ba an gani wajen an kuwa ba ku kida min al-kuffa gairi kidal a jira an ji da wanda aka karba a hannun kafirai ba tare da an yaki ba kalmalin da ni tarakuhu kamar dukiyar da suka bari fata'an saboda tsoro kawai an gani saboda tsoro yana musulmi ne daga musulmi kamar yakin da buka ai kurgida sai suka gudu ko ba gonga ba duk wani abin da kake duk da yanzu da yawa wasu ba san ji ba nan da da yakin da buka yana fara a kan daddada gaba ɗaya ba a zara lawo da hannun sunna ba wani labari cewa sai da gidi ya cika kwadoki da yana hali saboda wato saboda tsawar abin nan wai haka ɗaura ba zarta ba ta zama shi wani jariri ne idan an zan bacci kawai zai kunna a rediyo kawai kunna ta ji a bacci ya ɗauke ma zara lawo da hannun sunna an gane ko yace a walidi yake da jibiya wal kharaj da ta haraj wala walin da ya mutu anha mallawari da lahu da jibiyar da wanda bai da magaji ya mutu min ahli jimma daga kafiran amana sai zo ya mutu a daga alƙulun suna yin wannan kafiri ya zo nan misali a ce ma yanzu wani baya zo ko ba garin domin tsoro yake sai kuma yanzu nan ya tara kuɗi mai biyar a cikin gabaran amana duk ba a basan daga inda ya zo ba to na dukiyar tasa ita ma za a bayi da ita ne bangaren musulmi na ita ma fai rai kuwa ba gwam da komai bai yanzu ya zuwa tara miliyoyin naira sai ta zama fai Allah ya kawo ma ba kudu a dai an mariya aka tafi ma dai kullu alƙawari duk da ake gabaran amana a cikin ma yi al'adu shine alƙawari wal amanu da ba da abin ce wani yana ƙarƙashin kulawa da shi wa aka tuzin ba kullu alƙawari kuwa huwa an yi jira al-hakimu shine wato alƙali ko shugaba ya tabbatar da auna iku ko na ibunta ba da ahli kitab wanda daga cikin ma'abota littafi an bayyana ko zurdu yana da kuffari daga cikin kafirai ala kufuri ya ce a kyale su a tabbatar da su a kyale su a kasa su zauna amma a kan kafin su zaɓar su zauna a matsayin su na kafirai ko alƙali ko gwamna ko shugaban kasa ko wanda yake da cewa wato yake da fada a jiki sai yake waya na kyale su kafirai ne ci gaba da kafin su amma bi da kai ne da kyau na farko an yi abu da dukiya za su ba da dukiya shine abu na farko wa an yantaji mu a gaba da islami fil jumla sannan duk hukuncin musulunci gaba ɗaya za su ci aiki ba a yi su mutum su rika abubuwa na abubuwa na rashin mutunci wanda musulunci bai yi darasi ba sai su ci aiki wani darasi na musulunci sai an yi wal asli bi hadha al asli qawli Allah subhanahu wa ta'ala adani a wajen kullu wannan da zai zai ne kuwa alƙawarin shi ne madan Allah hajjin ladina la yu'minuna billahi Allah ya ce ya ji waɗanda ba su imani da Allah ba ولا باليوم الآخر جلال اللاهرة ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله بعد حرمت أقول له الله لو نزلت كنت حرمت الله لو نزلت كنت حرمت كنت حرمت أما نزلت كنت حلال وبعد يوا كذلك ولا ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق sannan ba ta addini na gaskiya a nan ka kowa da shi za ku iya jira tauba shine ba da suke bayani biyu cewa alhaqqu da ke zuwa nan ba za yin addini irin na gaskiya ko kuma ba za yin addini irin na Allah domin shine alhaqqu da suke ce shine Allah ba da ko sai ka ce alhaqqu shine addinin gaskiya mutabu da babu ne dai a lokacin za ku iya tuna an muka ce ga ayar da za ta baka da rinji cewa duk sun ce yi ina ji kamar suratul mulk yau mai jini wa fihi man lahu dinahu al-haqq ويعلمون أن الله هو الحق المبين يرجي القليل ذات للقليل يوم الذي يوفيهم الله كلها يتجوز كتنا رانا أن الله زي سكا مدو دينهم الحق الدين الزنجة هذا يقول يبقى يفكر سوى دين الحق أنا نبو الدين الجزية ويعلمون كما سنجوا أن الله لأن الله من أوجه هو الحق إن تجعل الحق بالظلم الله يجي ما يجي كم فإذا yawa huwa al-haqqul mubin saboda haka irin wanda yana sa mutum ya rike dalili ne kai a aya ce duk an ba ka amsa wa ya'lamuna anna Allah huwa al-haqqul mubin to dai kakan kamar da rawa la yajidu na dinal haqqi ba da yin addini irin na Allah bi dini ba da yin addini irin na gaskiya bi dini ga aya da dai dalilin ga aya min alladina utul kitaba daga cikin wadanda aka ba wa littafi hatta yu'tu jizyata hatta jizya jizya ayyan hannu da hatsi to ba ko zuwa da gaskiya an yadda dini su dawo hannu da hannu ba aike ba kun fahimta da kyau ko an ko zuwa da gaskiya fasa shi ne an yadda zo da kansu zuwa da jari wau tajiruna suna kankantattu mujibu hada da haka abin da yake wajen da wannan yake ne wai ya tamma akudu zimma idan kullu alƙawarin ya shiga ya rattaba alaihi hurmatu kitali idan duk suka wannan alƙawarin ya shiga daidai to abin da wanda yake bayarwa shi ne haramcin ya sauka wannan abin yana jera dama cewa ba za ka yake su ba idan duk suka kira dai wal hifadu ala amwalin da nan wajibi ne a kiyaye musu dukiya wa ziyaratu arabi da na kiyaye musu mutuncin wa kabalatu huliyatin da kulala ko ina yi kamala kulawa ko kamala da aji dalibi ko yawa sai an da shi kulawa rayo ka kula musu da engine freedom wani gabwa na azawu da kare hannu gaban cutar da bi kauri da la ilaha illa saboda badan annabi wai zaliki da aduwa ga min al-mushrikina in ka hadu da abokan ka baka da cikin mushrikai wa da'u ila salati kisalin ka kira su zuwa ga shahada guda uku halaye au خلال بكتاب خلال تسعين تسعة على تسعين كوهاني وتجيئة فأيته إن ما أجابوك بقبلين شو وجه السلام دعوة لجسيا تيوك ننك وكربا وكف عنهم فكان عنك قبل نفرقوا أولهم إلى أولهم إلى الإسلام فكرا جزوا قبلين فإن أجابوك بقبلين وكف عنهم إن تكام دعوة كربا فكان عنك قبل bayin ma abokin suka ki fasalo karjiya to kaje zuwa da jiya bayin ma ja buka in suka amsa ma ba ku banne ne ka karba ko kun ba aru ka kaje hannun ka gaba shike kaje da da mutum ke ala azab allati tajri ala ahli dhimma hukun jawbin da ke gudana akan ma abuda alƙawari an gane waɗanda aka yi alƙawari da to to malam da yake ah تجري عليه مع بعض الإسلام في حقوق الآدميين دوك دوك المسلم في أكام حق أن هذا الصلاة غلانا أكام بعد أن تجد جوا بسوا بجد جوا هذا من الجميع جديا سوا بجد جوا جوا سو ده ولا ما يبغى بجد جوا ولا كول دوك جد جوا كل مسلم في أكام sai dai kamar ba za ka je aljanna ba domin yawwa kawai kawai albarma haka yi mana na zama lafiya amma ba wai na shiga aljanna ba bari ku ji ne yin hakuri wajen kullum alkawari wal mu'amala da mu'amala wa harujin jinayat wa zai tuno mana kalma na al'ari ne muka ce mata a baya muka ce ba bil ain ba bil hamza mun ba da kalmar al'ari duniya kuma da a can baya bai fita biyu ko muka biya shine hari duniya an gane to ka gano sai ka da jami'u a rukin jinaya ne to wato ban ba mutum da biyo wannan gurbin wa rukin jinaya da biyoyi na laifuka da kuka zo muna bayani akan jinaya wa kiyamin mutlafat wannan kalmar ba da kiba ta abubuwan da aka yi asara kamar misali wanda hadisin dan ku rike kalmar hadisin nan na malaiku guda biyu babu wani fati ce malaiku guda biyu sun dauka ko yusufiru ibadihi ma min yawmi babu wani yini fati ce ma illa wa malaikani yan bilali fati malaiku guda biyu suna dauka na farko da yake ce Allahu ma'adi mumtikan khalafat wa yaqulu al-akharu Allahu ma'adi mumtikan talafar asara in shi ne mutulafa da abubuwan da aka yi asara sai ya zubi kima wa tuqamu alaihim alhudud akai musu da haji ana nufin anna yahudiyan rabda rasa jariyati aka zo daga anas dan malik mun bi wannan hadisi shi ma bulugul maram da wannan littafi cewa anas dan malik yake wani bai yahudi ya kwankwasa kan wata baiwa bai da hajarai wata budurwa tsakanin zuwa biyu yake samu dutse da dutse kwankwasa kanta shi da jahili man fa'ala hada dai waye miji wannan a fulani ya karka min jini wane ne a fulani wane ne a tafi jiya da yahudi a ce na gaba wani sunan bai wani bai yahudi ba a ba ce rajiya sai ta daga kai ba za ta iya magana ba ba da yahudi an gane ko eh na gaba wannan da ake ta magana ta jiya ba wa Allah nan misali illa da aka zo ana kafin ya mutu ana tambayar sa wane ne wane ne aka zo kan wani ya kai to ta hausa dawo misali ana tunanin wani wasu da yake rigimar duk da kansa har ba kansa duk da wani ba za su yi ba kowa ya ta tambaya wani ne abokan wannan zaka zuwa wani ne wani ne ya zo kan ba da ake wanda ne din ya duk wanda ya amsa to to ba ta aure a jira mutum Allah ya kiyaye. Yudai sai aka kamo ko kidan Yahudi wannan bai wuda aka samu ba aka raba sai kwafe shi yayi itirafi cewa eh shi ne ba bar annabi sallallahu alaihi wasallam bi kun ji yahuda da su ko su musu a yanzu yanzu wani zai kika ne zo lauyoyi ke ba kar ka amsa shi bai wuce ne a lokacin amma yake shi ne saboda ba je zai yi karya ba kai ko su koya ma za a ce in aka zo duk yadda za a yi ne kaza ko kuma kar ka yi magana yanzu lauyan da ya zai ci karfe magana duk abin da za a yi zai magana dama abin da lauya zai zo ce da kai yaya ne gaskiyar lamarin ya yau gaskiya ne sai mata karatu an gama no za ka biya shi da Allah ya ce wala tujadil an alladhina yataluna anfusahum inna Allaha la yuhibbu man kana khawwanan akima shi ne illar kawai amma lauya zai yi harkar kare gaskiya aiki ne mai kyau mai kyau haramun gwani ba wanda zai cewa aikin lauya haramun in ka ya zama haramun shi ya haika da haramci a a da aikin likitanci a yi gwani da zai zama haramun wanda ta zama lauya a da aikin koyarwa gwani da zai zama haramun wanda ta zama lauya sai shi in ya yi don Allah ya bi da abubuwa masu kyau zai zama lada babar da bi sallallahu alaihi wasallam bi annabi ya bada umarni a dauke shi faru da rasa hu rasa hu bai da hajarai shi ma aka ji aka kunkuta kansa tsakanin domin kafirin amana ne an amince mun sun yi hayi wani bin umar radiyallahu anhu ma annan nabi sallallahu alaihi wasallam ku ce yahudi yayi an zo annabi ne da abdullahi da umar yace an zo annabi da wata yahuda guda biyu kadi fajara sun yi fajiri ne kenan suna ba da misali ba wai duk suna da aure ba da jama'a ba annabi ya sa ka je ki kike nan ko kai malam ke nan kisa za mu je ka je ku wani ne wajen ciki domin wannan da ta fi rubuta ne wani da ya haɗa manyan da ta bai guda hamsin da bakwai mutawwalar za ka yan cewa duk wani littafi duk wannan guje guje littafin shi ne duba da garwoyin kai da jira na ko dole ciki na ciki to al-bidaya bidaya sai su wani gaji da kake ji da shi za a duka da shi yule waraji da shi a nan ya ji lalubu ba wayan na uwa shi za a ba littafin da baka linka ba a wayan na hamsin da bakwai a cikin jini ya leka ya za ku ba wannan mata yanta kibul adi yaushe ake warware alkawarin yaushe wa man abani ahli zimma batilan jibiya in lokacin da kai da yakin ma alƙabaran amana yake ba da jibiya aw abai aw abai yake da ba haka da islam ko kuma yake wato da bai baiwa da hukunta hukunta musulunci an gani yake yadda ya yadda da hukunta hukunta da aka dora masa musulunci ba kadin ta kaza adu to hakika alƙawarin sa ya kwanci لأنه لم يجد الجد العادي abin da in ka saba hadu ya warware alƙawarinsa ya na wulan ya zuri shar da hajji domin bai cika sharɗin alkawarin ba wa kazalika yadda ke da hajji da yake da iyalin musulmi haka na alkawari na warwarewa yayin da yake haddanci akan musulmi ya afka wani musulmi ya warware alkawari aw tabbillah ko ya zagi Allah wa rasulihi ko manzon sa kun je da an umar radiyallahu anhu anhu annahu rufi'a ilayhi rajul sai da umar an kai ma wani mutum alal istikraha imra'atin muslimatin ala zina wanda ya rubu tilasta wata mata lalle shi ta yi zina kuma musulma ce ya tsira da kashin da yake lalle shi ta yi zina fa qala bi da umar yace ma ala hada salahana ku yana umar yace ba kan wannan muka yi da ku ba ba kan wannan muka kulle yarjejeniya ba wasiliba fi baitul maqdis yace aje fa mara bi ibanu ubangiya ga gudu shi wasiliba fi baitul maqdis yace aje a cire da a baitul maqdis a nan masallacin baitul maqdis aka cire kun ji ko a ga wani aiwa wulgari da ibnu abin jewa da koma duk wannan da zaun su ne su bai haƙi da sauran wani ali radiyallahu anhu anna yahudiya wanda bai yahudiya sai da Allah ya kara masa yadda yake wanda bai wuce ya karar da cikin nabi sallallahu alaihi wasallam ta ga sai tana zaki annabi alaihi salatu wasallam wata kauli tana afkawa cikin mutuncin annabi fa kana harajul wani mutum abu da yawa sai ya kake ta hatta ma ta hatta mutu fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jama'a annabi yake cikin ya tafi a banza ina in da mori da suke neman wutar kun san a cikin dalilan ya ba su wutar da ke to ga wannan sai da ne ga shi wannan sai ka rike wannan banda ba wancan sai da aka bari cewa kwata kwata ba da dinki da wai kun ma dan jamhuri yayi abin da yayi wannan albani da dinki ya nuna cewa wanda yawa annaba hakka ne da yake hatta ba shi dinki cewa a kawo da dinki to gaji alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rashidin ko ba ga wani sai da ya ya ya kaje wanda bai wuce ya saboda don shi za ka tsaya kake da wuri shugaba da abin da aka yi a zamanin ka kai ne doji to kai kai ko za ku ji an ce sai a ce ba ai ga wani ko shugaba kaza a ce shi ya kaje wani sai za ko a ce ba wani kada mu je shi ya kaje wani saboda a karkashin mulkin za ka haka yi to gaji kuma na to kaga shi wannan annabi ne ya doji ba kuma ba da abin ba ni ga yi ne sai da abin abin da yake so gawo shi ya rawaito wanda ba ta so kalla alfiya wannan nake so gawo alfiya to annabi alaihi salatu wasalam kaga a cikin abin da ake kira sunna ai akwai dan kauli akwai bibi akwai mukalala su takrira kai sunna takririya ka taba mana ji kuwa kafin a dai mu ji shi ne ji kai ba ta taba bane ina wanda abin hadisi yake nuna da kan yake ba wanda ya kamata a rike barakallahu fi cewa annabi ne ma ya tabbatar ba sai da shi sai da hadisi ya wato tarko ne hadisi ta ko ina sai da hadisi ne rawo zuwa san da ya kallo wane mu ina ne kuma mujibul naqbi nan ne abubuwan da suke wajenta warware alkawarin وإذا انتقض عهده كان حكمه حكم الأسير إذن يوروري alkawarin da ko da hukuncin da hukun shi wannan kafirin amana hukuncin da hukun shi hukun da ya yi ko ala gari ya yi bala ne awo a gane ko bizo da haka shi ne hukuncin da hukuncin kurtunan yaki bai ma aslama haruna katlu idan ya musulunta to ba za ka ji ba duk ya warware da alƙawari sai an kali wa in lam yuslim idan bai musulunta ba fal imam mukhayyaru fi bayn al-qatl lallai limam shugaba yana da zabi a kan tsakanin kisa wal mali fa in ma mannan ba'du wa in ma bida ayat da tsakin da yake ko yawa almanni shine kaga ai babbai wa in da ya ce kamar ya ce wallida da kuma wani ma bida ko kuma ce ka banci kanka a ta ta zala harbu auzara kamar da baka biyo kuma al-asra kamar yadda gaba da abu kucewa wadanda burtsunin yayi limman ju khadul jizya a gurin wa ake karbar jizya an nabi da an aslam anna umar radiyallahu anhu anhu ma bi zama da kama irin da umar yana jinan sai da umar ya rubutawa jagororin rundunoni daban-daban cewa la ta fi jibiya alal nisa'i kar ku tura wa mata jibiya wasu biyani da kananan yara wala tadribuha illa ala man jarat alayhi al-mawasi wane ne a gane kada ku dora a kowa in ba wanda dokoki suka hauke ba mun kuma san su gudanar da wanda doka ta haukar da an bai da dogo shi kare za ku dora wa ajiru ha gurgurdan yadda ake dora dokar hatta da rashin tafsira hatta da usulul yadda malai sun ta kai ruwa rana nawa ne karancin dokar da za a mutum da za a turawa da za a sa na jijiya an bai da ku har mu'adi radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wa sallam lamma wajahu ila yaman yayin da annabi alaihi salatu wasallam ya kuskanta da mu'adi bin jabal yace da yaman komanda mun fada mu'adi dan jabal da bai mutu ya shekara 34 da yawa kun girme a baka duba hidima da yawa a hidima da yawa kai shekara ka talatin da wani abu amma ba ya kake jira ya har yanzu jira kake ba yanzu wani littafi ina yawan fadarsa ma'aiki ne a yi ta kokarin cewa sai mun biya littafin ba mu biya ba ma za a jamta da dinin ya ne kai wa addinin Allah sunan littafin kenan karami ne kai ne kai wa addinin Allah kai a matsayin ka ne ma za ka jamta injiniya ya yi ya kokarin da mu biya littafin Allah da ba har ya samu tafiya kamar yadda mu rage a gane ku fito da haka wannan shi ne yace Allah na biya zanto a barahu an da hakuna min kulli halin dinar ya umarce shi da karbi dinare guda akan kowanne babi aw adlahu min al-ma'asi ko abin da yake daidai da shi daga ma'asi irin jirin shi babi ne na al-ma'asi za ku ga kasa ya ji ma bayani an gane nisbatu ila muhajir nisba ce zuwa ga muhajir wata kabila ce daga amdan kamar da ake cewa tan fituwa ko kan yawa su su yaman sun yi kuje wajen yin yaji fika kala kala ko da ke jina da sauran misali an fahimta yau wata jutu ziyara ya halatta a kara saboda haka ya halatta a kara shi ne ya dangane da abin da alkali ko shugaba ya yanke ya ga dama zai ce dinari ɗari ɗari daidai ne ba musulunci da yake cewa lalle ya fara da kaza ba wasu na cewa dinari hudu a kaji an ce dinari ɗaya ma abin da kawai shugaba ya ga ya kamata kuma ya in ya ga dama zai zo ware mai kuɗi ya ce kai ɗari wannan kuma matsakaici ya ce saba'in wani ya ce hamsin wani ya ce goma duk daidai ne bari ma ku je kamar bai gama ba sai ya ce بياليك أسلم أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية إن عمر كان كتاب يا يا يا كفى الجزية يا دور الجزية على أهل الزهد أربعة دناري شو دون أن يوسف كفى وجه أمريكية شو هذا جيب على الديناري ودن شو هذا دور أجمع أبو تا بكرور الشيء معاملة دا دلا مثالي da gwan ke ke to duk wanda za su wani jijiya a wannan bangaren dinari hudu za su bayar wala hadil warki mata azur banko ba sun yira arba'in da dirhamin kuma da dirhami arba'in kaga an rage musu da yawa wa ba zalika arjatul muslimina an gane wa ziyafatu talatati ayyam ita haka an gane ko wato sannan wata abubuwan duk da za a karɓo duk abubuwan nan da za a karba zai zama wato arziki ne na musulmi abin da aka karbo wa ziyafatu salatati ayyam sannan kuma za a iya musu ziyafa ai shi ne ziyafa ko ne ziyafa da Hausa ziyafa da yake cewa ta tsawon kwana uku wa za a yi wa su alin jibiya ko kuma musulmi musulmi biya mace sadaka ta ayyam an bai da ke ko sai sun ba ku ce da abin da cikin da za a tura musulmi Allah ya sa ku bai ku ki karbo jijiyar nan suna da haƙƙi musulmi yana da haƙƙi a garin nan su da ke karbowa a ba su guri tsawon kwana uku a hotel ana kula da su sannan a ba su kuɗi su dawo in suka da ba su dawo a kwana ɗaya ruwan su eh amma suna da alfarma kwana uku dole a biya kuɗin kwana uku na wajen misali sannan a kula da su abincinsu da komai na su shi ne sharafi sai na uwar bai da wata wannan shi ma ai punishment ne cewa ka kula da shi in ya dawo yake ba kula da shi ko dai ai da muka je ma a wajen suka bamu a nan muka kwana a hanya ka kace shi ita ce biyar ai wa yurani al-imamu al-yusra wal qadra wani shugaba zai rika lura da sauki da karantawa shi zai duba ya gani wanda ya kamata ya sauka ya sauka an ba shi dama wanda ya kamata ya karantawa ya samu bulala ya zabe su daidai ne لقول ابن أبي نجيح قلت لمجاهد لا تؤل مجاهد ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير ليه بعد أهل الشام سوى كدورة دينار الهدو وأهل اليمن عليهم دينار يقول مدى أن اليمن أكثر دينار الحياة قال دين ذلك من كبل اليسار إني أنت جوانا من دول سوق الأول فقط سبب لا أوجد لو تجيزا المؤمن باوجد بعد أما يهما أما يتعبو من جيد لكن يزوى لأمين kwarya-kwarya walimar rubewa ko sau da haka shi ne kitabun aiki za mu biya muna da ragowa wajen minti biyar na gani za mu iya zai gida tarihu kitabun da zai magana al'isku shi ne a kan ilmi al'isku shi ne al'isku bi kasirin mobala za a yi kasara da wato wannan ainihin za a yi masa kasara ba dubu shi ne izalatin mulki kauda mallaka possession kaula possession mallaka qala al-azhari imam al-azhari wa huwa mushaqqu min qawli yake cewa an samu kalmar ne daga fadin cewa a ta kalfaras ya inda doki idan sabaka ko a ko kuma doki ya yanzu idan yayi sun aka yi ya ake cewa ta tsere idan aka yi tsere za ka yi riga sai a ce a ta kalfaras wannan doki ya yanzu kansa kun fahimta duk da ya riga zuwa shi da yake ya ce a ta kalfarar idan ta baka idan ya riga wa ta kalfarku ko kuma da kara kun san suna hada zakaru fada yawwa to shi ma sai a ce idan kara ko kuma tsuntsu za a zo a fice su kawai kowa zai ce da tsuntsu sai a saka wanda ya za su yi kudin rikawa ko ya fi sauri sai a ce ya ce da a jahiliya ne na kuma tana karkar karshe karshen adabin rubura shekara goma baya da muka biya ai mun biya wannan matsalolin yadda suke goma sha goma sha goma da mama to dai ce idan ka idan ya fita ki don wani aka da zai ma zuwa yake da kokar da zaman ka kawai shi ba zai tashi ba ya Allah rasulka domin shi bawa yadda fallatu bil yana kubuta ne daga yana samun yanki ne wa ya zahabu aisha ya tafi cikin da yake da zarar an bashi ne da ga ayyuka ba za su da kai na kace ba ina za ka shi da yake zuwa alhasu alayhi ko dai tarwa da ko dai tarwa abu da kanciya kanci kai kancarwa wa basli da balalar ko basli da balalar kancarwa Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yake balafa da amal aqaba وما أدراك ما العقبة فك رقبة فلقد عبى العقبة في دم أدم بيديه كوتا في أيضا بعدو على بيته فلقد فلا حلا اتحب في العقبة العقبة هي أيضا وعلا دم أدم بيديه كوتا في أيضا بعدو على yalla yake wa ma adaraka ni da nake kamar haka ba ni ne ayyukan wahala yalla yake tafkura kaba ɗan da wuya yi hakku raqabatin ɗan shi ne hakku raqabatin na wuya yi bawa ɗan da bawa abu ne da wani kamar da Allah yake wadda in yi sabri wa salati wa inna ala kabiratun illa ala sajid ai wa inna ala shaqatu thaqila illa ala sajid sallah tana da sanadi da nauyi in ba ga masu tsoron Allah ba nauyi take to shi ne kamar wannan shi aikin wahala aikin kun Allah wahala ne shine wa ma adraka mal aqaba ya Allah yake me zai sai ka dai aikin wahala ya Allah yake fakku raqaba kai da wuya ne akwai wahala ba kowa ne yake biya ba ya ka cigaba da baka misali sauki da abu shi yau bin shi masgaba ko shi ma aikin wahala ne wanda siya ya dauko abu mai na jayarwa ko ciyarwa ya bayar shi ma aikin wahala da shi mun da makara ba shi ne ila akhiril ayat الآيات عن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل عاتق امرأة مسلمة كم مسلمة دينا دون مسلم مسلمين اتخذ الله بكل عضو منه قدوة منه من الناس Allah zai yanta kowace gaba ta ga shi wannan bawa wannan wanda ya yanta shi kai da yanta da gabobin bawa gabobin bawa za su zama banza gare shi daga shiga wuta bawa yana da gabobi da ne kudu shi ma wanda ya yanta yana da gaba ɗari to in yanki da kai maka gaba ɗaya zai yi compensation nata yanta ta وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه النبي يجي مجيء uku يؤتون اجرهم مرتين za a ba su ladan su kake biyu rufi biyu rajulun min ahli kitab mutumin da yake da kirista ne da ko bai yahudi amana bi nabi ya yi imani da annabinsa annabi Musa ko annabi Isa an haɗe ko haka ne ko yawa wa zaka nabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya zo ya rike annabi kuma ba amana ne kuma yi imani da ta ga ne ya yi imani da kiristan din sa annabin sa ya kuma yi imani da annabi da yazo daga karfe wanda ba a wuya bi wanda ta kauye ga ta dai wala huwa ajrani yana da ladabi ayya wa abdun mamlukun da ba wanda ake mallaka adda haqqan lahi wa haqqan sayyidi ya biya haƙƙin Allah kuma ya biya haƙƙin ubangidansa shi ma yana da ladabi wala huwa ajrani warjimin kanat lahu abadin da mutum da yake da baiwa bakaza yadda da ita ba zana kiza a yakin da take da ita sun ba da ba da ne da take da ita ya ba ta ilimi kenan kamar abu darda da ummu darda a suba asalin ba da wani haka da sai karatu a hannun da yawa bayan da shi ba ta sai karatu kuma sai ta wa allama ya ba da ilimi ba zan gani ba yi ta da ilimin da tun ba a taka zanne yan kata wanda ta wada abu da zai sanne ya aure ta kuma shine ita ce ba za ta tafi ki kawo ta tafi mu aure ya jura mata da aure take ba za ta aure ba me yasa kike saboda kai wa mutum da alƙawari cewa ta bai ce ya wa cewa ta suna yana kwance zai mutu abu da za ta take cewa ni ina so tana kuka ina son zama da kai a ta aljanna ni ina son zama da kai to karki aure domin duk ba da ta mutu mijinta na karfi shi ake wanda ta biya aljanna shi ne mijinta aljanna kyakkyawa ce to zo da haka to da haka dai sai mu aure ya tura mata yana da ta dawo ita ce a ga mata gaskiya ba za ta aure ta ba yace ne dalili sai ta faɗi wannan dalili take ga abin da mutum zai bada sai a nan mu aure ya ce ta na karatu ne yake to a ba ta miji wasiya ki ta azumi azumin labula domin ya kaddar da za su je mai da'awa haka kuma sai dai kuma da za a sugura karamar to wata zawaja ha balahu ajran kaga wannan hadisin da biya wasu mata wata ranar kamar kar aiki ji a kawo shi kula da shi ya kauye da girman da yawa a zuwa aure da ai an da mutu ba ke da wannan hadisi shi za a jira gobe da zarar ta yi wayo ta fara suna ganin cewar sai ka lade ta sai ka zo suna gaban a ta cewa ita da mutare ne tsoro take cikin aure da Allah domin duk aiki gidan da ita take yi abincin da za ta yi ba ta kawo sannan ta gyara wani dan karan ba ita bari a ɗakin da ka rika gida da ya ba ta ita kewa ta gida da yi ne matsala suka rika bugawa don ba ya mutu to ya zafi da wannan abin ayyu rikabi afda a cikin bayin wanne ne yafi balala sarabu kike ko ana bi da radiyallahu anhu ka ta cikin nabi sallallahu alaihi wasallam ayyu amali afdalu na ga bayan nabi alaihi salatu wasallam wanne wato aiki ne yafi balala kana yake imani imani billahi imani da Allah wajahadi bi dalili da ta yake da saukar kalmar Allah an gane ko sannan kullu da yake bayi da rikabi afdal to a cikin bayi wanda ya fi falala in ka tashi kan kyawa alaji ya alaha zaman adlaha ne amma nan sai na ga ya alaha amma a hadisin adlaha samanan to amma kace ala yana da mafi daukaka wanda ya fi tsada kun fahimta adlaha shi kuma wanda ya fi tsada wanda ya fi wanda ya fi daukaka har shi zai ba da ma'ana samanan wanda ya fi yawan kuɗi wa ambatuha inda inda aliya sannan wanda wanda aka fi da shi gurin masu bawa eh ambatuha shi ma da shi mai tsada haka ce abu na bisa an ana da mai tsada ke shi ne na bisa na mai tsada ya ce kuma mai arha to wanda ya fi tsada wanda ya fi daraja a gurin wanda aka fi jiri a gurin masu ji to ina ganin za mu tsaya ta shi ne zuwa Allah ya za mu ciki kamar yadda muka faɗa za mu kammala littafin ni ko ko biyo za mu tsaya in ya zo kafin mu da wani littafin bayan sallah bayan an huta sai mu ga yara kuma mu ga ya zo da cikin malaman idan ya zo mu ga hijabin da za a sa ya yi ba amma ni za mu yi kokari mu ga insha Allah ko ruwa zai wata ina bai ina bai da yake ma da yake zai kama da ruwa insha Allah malam Ahmad ya kace sai haka ya kamata a wajen wannan gidaje malam Ahmad da yake zai kama da zai mana babaci zai kama da tam tam malakin na mafiya to wallahi mun da insha Allah shekara mu nawa muna wannan da malam Muhammad sai kana da da injiniya na shekara biyu shekara hudu ko shida ya dai duba mana kafin rana kai da shi da kuma da abin da ga mana insha Allah Allah maka mutum sarki ya dace da abubuwan da muka fara daidai Allah ba mu dadan da wanda muka yi kuskure shi saboda su ce ba zai to ga shi to ba da yanzu an yi ga wannan abu wani da bai to Allah ya dace da abubuwan da muka fara daidai magana ku tana da abubuwan da muka fara daidai Allah ya ba mu dadan da wanda muka yi kuskure Allah ya ba mu sarki ya dace mana suna da ko Allah da suna yin jawawa da dogon da wannan kuma Allah ya biya kowa bukatun da nan sai da muna da mutum shi Allah ya ba mu albarka suna da Allah da suna yin jawawa marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiya mu mata masu juna biyu da suke gidaje ko asibiti Allah ka kai su lafiya muna roƙon a kai ka da shi muna roƙon Allah da suna yin jawawa da dogon da wannan kuma waɗanda suke da aure a gaba dole da aure ta ko a gaban Allah ta gala mu ina roƙo Allah da sunan mu jawa da kofin da wanda kuka Allah da biya kowa bukatun da zan da kiyaye mu garga mu gidan gaskiya da malamin mu Allah da gabara fatu da jama'a Allah tsara mu da tsawon kwana da amfani ina roƙo Allah da sunan mu jawa da abin da zan iya ba Allah kiyaye mu Allah ka nuna mu gaskiya ya kiyaye da gaban mu gobe matakan mu Allah ka kiyaye da mu Allah ka dora ta hanya wadda yake Allahumma atina min dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Yeah, I'm not.
malam ba da ba shi ya yi wanda sai baka tare da ba alsa in ya yi dudu ne wa ta ke kawa ba da mu da ba shekarun ta nawa kana ta a ida da wani wanda ne da ba da kayan da kuma mata a nan jirgin da yake ba a ba a fara